الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كام يو أشرين دهدوغ وتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديد دريه دود أربعين دبيو كما يو nawa ga wata yau bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu hudu ko ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha bakwai na na safiyatu ummul mu'minin wato safiyatu bintu huyayyi ibn ahtab radiyallahu ta'ala anha mun ji cewa ta zama daga cikin fursunonin yaƙi da aka sama a yaƙin khaibar shekara ta bakwai inda ta zama a ƙarƙashin ƙarƙashin sahabi dihiya to shine sai yake cewa thumma innan nabi sama lamma tahurat tazawwajaha lokacin da ta tsarkaka ta yi istibra'i kenan dama istibra'i asali bayi suke yi ai idan aka aka samu bayi mata to to kafin mutum ya sadaka da su sai sun yi istibra'i sun yi jini na wata na jini jini daya to in suka yi jini daya sai su sai su daga nan sun halasta ga mutum shi ne su malikiya sai suka zama sun ɗauki wannan ta zama ƙa'ida ga duk macen da ta taɓa yin alfasha to in za ta yi aure sai ta istibra'i wasu su su ce jini biyu jini ɗaya wasu ce jini uku to asalin istibra'i kenan to shine lamma tahurat tazawwajaha annabi sama ya aure ta وجعل عتقها صداقها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تقسم شيء تشيمي صداقنت جعل عتقها صداقها يسني أنت تتزم صداقنت عن عنس رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية من دحية بسبعة أرؤوس أرويتو دقى أنس رواية الإمام مسلم رحمة الله عليه يتشي أخذ النبي صلى صفية من دحية بسبعة أغوص من ذا الله صلى ياك صفية بنت حييدة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه يباشي mutane guda bakwai bayi bakwai kaga mace ce mai daraja yar sarki wada fa'aha ila ummi sulaim manzo Allah sama ya miƙa ma ummu sulaim ita akwai darasi babba a ciki hatta tuhayyi'aha hatta shirya ta irin shirin da ake ma'amare sannan wato siffaha sannan ta tsabtace ta wata atadda indaha sannan kuma ce iddata ta istibra'i a wajenta ummu sulaim mamar anas radiyallahu ta'ala anhu فكانت وليمته السمن والعقط والتمر da annabi sama ya tare da nana safiyatu bintu huyay sai ya walima walimar aka kawo assam aka kawo mai kaman ka ce man shanu sannan wal aqit sannan aka kawo cikwi cikwi shine daskararren nono wanda aka busar da shi wattamr da kuma dabino kaga an ci daɗi ga mai kaman ka ce man shanu asam man da yake daskarewa kaki da asamnu ne man shanu asamnu ne man ja idan ba a narkar da shi ba asamnu ne dukkaninsu asamnu wattamur da kuma dabino aka ci aka yi walima kaga ba auren da manzo sama yayi fati sai kaji an faɗi cewa manzo sama yayi walima amma da ƙarfin tsiya mutanenmu da masu addini da saura duka aka kashe walima in an zo biki kawai sai dai a yi reception ina sha magana kan wannan ko ina cin abin da ke damuna sai ya reception sai ya rubuta reception follows immediately after wedding shi kenan su ma abokanan angon gudunmuwar da za su ba shi kenan a can wannan abincin shi kenan ko a da fiye wata ko da ruwan goba a raba shi kenan amma walima da manzalla su sama ya sunnan ta yi da kansa ya ce aulimu lau sha ya ce masa yadda abdurrahman bin auf mutane sun kashe ta so da ka a raya walima sunna ce ta manzo Allah su salama akwai alkhairi a ciki wani mutanen kirki dama manzo sama ya ce la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi kakkai abokantaka da kowa sai mummuni sannan kakka gayyaci wani walima ko ziyafa ko duk wata gayyata ta cin abinci sai ta ki mutumin da ya bayyana a gare ka mai tsara dokokin Allah ne saboda in ya ci abincin ka an umarce shi ma addu'a akala ta'amakumul abrar wa sallat alaykumul malaika اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا shi ka masa addu'a to wannan addu'ar da ya maka to tana cikin albarka sai ta ƙara albarka auren da kai shi kuma aure ga baki ɗaya farkonsa har zuwa ƙarshensa in yana da ƙarshe ko to shi abin da ake nema shi ne albarka auren da babu albarka ba zaman lafiya kenan ba kwanciyar hankali duk abin da ake nema a cikin aure idan babu albarkan nan to ba za a samu ba Allah ganar da mu وكانت رضي الله عنها شريفة عاقلة نانا صفية تاكسا شي شريفية شريفية ما لو كتياكين هذا مو بهوشي أبن ديك سلبسي شي من شريفي ko in miya ce aka yi ba nama sai a ce sharifiya to sharifi da larabci maɗaukaki kenan a sharaf shine almakanul ali waje maɗaukaci shi yasa minbari ake ce masa sharaf ai ana hawa burbushi ko to shine sharaf duk abin da ya zama burbushi ne to shine ake ce mishi sharaf to mutumin da yake a sharif ai huwa alil manzila mutum mai daraja mai matsayi babba aqilatan kuma sannan mace ce wacce ta kasance mai hankali za ta hasabin sannan mace ce wacce ta kasance mai dangantaka babba mai daraja mai matsayi wa jamalin sannan kuma ga kyau wa dinin da addini wa za ta hilmin wa waƙarin sannan mace ce mai haƙuri hil haƙuri wa waƙarin sannan ga mutunci to me kake nema kuma daga nan duk muwafafat da ake nema na mace to ta ta cika su hatta waɗancan abubuwan da maza su mai ce tunkahul mar'atu li arba'i ɗabi'ar mutane suna auren mata saboda abu hudu to da ta cika su limaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تغبت يمينك to ita duk ta cika hudin duka gabaki dai ba inda bata cika ba radiyallahu anha to kaga shine wannan shiddatu hubbi halin nabi sallallahu yadda take da tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake bukata dama kuma shine ma'aurata su zama suna son juna suna son juna idan ba a samu cikakkiyar soyayya ba to sai a samu asabu juriya kamar yadda sayyidina Umar yake ce ma wani da ya zai ce shi fa ya gano mata shi ba wani san shi take ba saboda haka zai rabu da ita man sayyidina Umar ya ce ka yi ka jure ya ce wa ma adraka anna anna jami'al buyuti buniyat ala ala al mahabbati ya ce wa ya baka labarin cewa duk gidan da ka gani soyayya ake a gida a'a in soyayya ba ta cika ba da ake nema to sai a asabo a kalli wasu abubuwa waɗanda suke na alkhairai da juna ke da shi to sai a yafe ma juna sai a ƙarasa haka amma ba za a ce dole wannan soyayya sai ta zama ɗari bisa ɗari ba amma tana cikin abin da ake gina aure arkanus zawaj wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ma da ya tashi bai ce mahabba ba sai ce mawadda malam ibn qayyim ya ce abin da ake ce ma al mawadda الحب الخالص الحب الخالص soyayya wacce take tsantsa ita ce ake ce mata mawadda eh mawadda mawadda ke tsantsar soyayya ko kuma soyayyar da ake yin ta dan wani abu eh domin kaga can ai Allah ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum mawadda ka gani kafirai ne ake magana kansu wanda suka yi fada da musulmai sai Allah ta'ala ya ce to saura kiris Allah ya sanya kauna ta musamman soyayya ta musamman a tsakaninsu da masu imani to san da take ma annabi sallama an zaid bin aslama qala daga zaid dan aslamu rahmatullahi alaihi yace annan anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciwon da ya rasu a cikinsa qalat safiyatu bintu huyayy na na safiya radiyallahu anha matarsa tace wallahi ya nabiy Allah tace na rantsi da Allah ya ma'aikin Allah lawadittu anna allazi bika bi ce wallahi da ma ciwon da kake tare da shi ni nake da ciwo ina ma za a iya cire maka ciwon ya dawo kaina kai ka warke kaga wannan sai da sai da mawadda faghamazaha azwajuhu to ta faɗa ne a gaban sauran ƴan uwanta mata ƴan uwanta kishiyoyinta shikenan kawai sai suka zimbe ta aka dan wani haka aka murza baki aka nuna ta shi fa absarahunna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu fa qala sai ya ce madmidna kowacen ku ta je ta kokora baki qulna min ayyi shay' sai suka ce me me muka ci da bakin mu da za a ce mu kokura baki qala sai ya ce min taghamuzi kunna biha wallahi inna hala sadiqatu ce saboda kun zinde ta kun dan murguda maka baki kun dan yi mata zinde ce wallahi abinda ta faɗi har a zuciyarta yake shine sidiqun ai inna hala sadiqa wa inna hubba halila sadiqun ce san da take min na gaske ne abinda ta faɗi da gaske ne har a zuciyarta kuma manzon sama ya faɗi haka ya karewa ya an illanta ta da cewa akwai irsali a ciki amma in wannan yusta'nasu bihi zikrul manaqib ne ba a ba a tsanantawa a cikin irin wannan kace sai ya cika komai saboda wannan falala tana nan inna hala sadiqatu manzon sun ce da gaske take to kuma da baya an sun shayi da na Aisha radiyallahu anha ko wata rana na Aisha ta taba kallanta ta yi haka ta ce hasbuka min safiya innaha shi wannan matar ta ka gajeruwa me ake da ita mazan su mai ce innaki kulti kalimatan law muzijat bi ma'il bahr la mazajathu ce maganar da kika faɗi da za a je a sa ta a tekun maliya to duk sai ta ɓata kodin ma tekun maliya kaga ta yi da ita kenan sannan ita ce ai a wata riwaya ta kawo abinci ɗakin ta ta fasa kwano na na Aisha radiyallahu anha ta fasa kwano kishi ya ɗibe ta ya za a yi ranar ta a ɗakin ta kuma a je a kawo wani abincin ne ake nufi ko shine manzal sama ya yafe ya ce abinci kam ya yafe amma alqas'atu bil qas'ati duk waɗannan darussa ne da ke nuna cewa kowane gida to sai an sami irin wannan kowane gida kakka ce kai gidanka ba za a sami irin wannan ba ba matsala ba ce dole akwai sai ta faru in ka san cewa kana tunanin ba za a haka a gidanka ba to ka zauna kai kadai ka zauna kai kadai in kuma ka zauna kai kadai wasu fitintunin ma sun ishe ka wanda sun fi wancan domin fitina mai dalili ta fi ƙarfi ta fi sauki amma fitinar da ba ta da dalili kuma ba manufa a cikin yin ta to me fa'idarta yanzu idan kaga ana ta damba da mutum a kasuwa dan dako akan haƙƙinsa ai ya fi mutumin da zai zo ko irin yaran nan masu zuwa su da rigima a unguwa wani ya madako sai ya ce hamsin zai bashi sai ya ce shi talatin zai bada ko arba'in kan goman nan har sai da ya cire riga ya nemi su dambace ko su dambacen kan naira goma to ta fi rigimar da wani zai zo ya babu gaira babu dalili a cikin unguwa waccan rigima ce mai dalili wannan kuma rigima ce da ba ta dalili to kaga shi ne wannan mu tsaya nan ko to Allah shi taimake mu Allah ƙara mana fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in